بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب النهي عن البساط في القبلة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بساقا أو مخاطا أو نخامة أو نخامة فحكه نعم باب النهي عن البساط في القبلة wannan babi yana magana dangane da hani wanda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da yin wato albusaq yin tohi fi da ƙibla a ɓangaren alƙibla idan mutum yana sallah ya yi tohi a gaban shi ko ya hace majina ko ya tofar da miyau daga bakin shi ko majina da ta fito daga bakin shi ya tofa ta a gaban shi wannan babu abin da yake magana a kai kenan malam ubaidullahi ya ce haddatsani ya haya an malikin ya haya bunu ya haya allaitsi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga malam nafi'u maula abdullahi bin umar ana abdullahi bin umar shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa umar dan khattab anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ra'a busaqan fi jidaril qibla manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya ga wani tohi da wani daga cikin musulmai ya yi fi jidaril ƙiblati wato a bangon katanga na alƙiblar masallacin shi fa hakkahu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙanƙare wannan tofi da aka yi da hannun shi ya goge shi ya kawar da shi daga jikin wannan bango sun ma'aƙbala alan nas sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanto wajen mutane faƙala sai ya ce da su idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi mazala ce idan kowane ɗaya daga cikin ku yana sallah to kadda ya kuskura ya yi tohi a gaban fuskar shi a setun fuskar shi don fa'inna Allah tabaraka wa ta'ala ƙibala wajihi iza salla haƙiƙa girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana setun fuskar tashi idan yana salla a wannan hadisin karkashin abin da ya shafi faɗar fa'inna Allah tabaraka wa ta'ala ƙibala wajihi idan salla malamai sun yi ta saɓani a kai a kan abin da ya shafi ma'anar shi waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana saboda shi yanzu idan mutum zai tattauna da mutum yana zauwa ne zauna a setin shi ko to lokacin da mutum yana sallah yana ganawa ne da ubangijin shi to a cikin zuciyar shi ya kunshe kamar yana gaban ubangiji shi ne a tsaye to idan yayi tohi kenan yayi tohi wajen ubangiji subhanahu wataala waɗansu daga cikin malamai suka ce a cikin zancen akwai hazf wato akwai abin da aka shafe din wato ladan da Allah subhanahu wataala yake baiwa mai sallah da kuma ladan da wato ko ganin girman Allah subhanahu wataala wato shine ake magana anan an gane ko amma al'imam ibn abdulbarri annamari ya ce wannan zancen ya fita ne ala alatta azimi li sha'an alƙibla wato akan girmama lamarin alƙibla saboda girmama wato inda mutum yake fuskanta ya yi ibada to shi ne ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya faɗi haka ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga Hisham ɗan Urwa, shi kuma ya jiyo daga babansa, shi kuma ya jiyo daga nana Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam. Haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ra'afi jidar liƙiblati busaƙan au muhaɗan au nuhamatan fahakka. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu. wato ya ga ɗaya daga cikin waɗannan guda uku imma tohi ko majina ko miyau a bangon alƙibla sai ya goge shi da hannunsa na'am
na'am babu ma ja'a fil qiblati حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
نعم باب ما جاء في القبلة wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi alƙibla ya zantar da ni ya haya ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abdullahi ibn dinar al'adawi maulahum almadani abu abdurrahman maula umar an abdullahi bin umar shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan umar annahu qal haqiqa abdullahi dan umar yace bainama an-nasu bi quba'in fi salati subhi id ja'ahum atin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato lokacin da yayi hijira ya tafi madina an umarce shi da ya dinga sallah yana fuskantar alƙibla yana fuskantar wato baitul maqdis ya yi tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai kamar yadda abdullahi a hadithin albara ibn azib wanda yana cikin sahihaini ya tabbatar da haka an gane ko to sai aka saukar da umarni ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan fuskantar alƙibla to da aka sabkar da wannan umarni waɗanda suke tare da shi a wannan lokaci wato sai suka ci gaba da wato fuskantar alƙibla wajen makka kenan an gane ko to kuma akwai masallatan da su kuma labari bai isa gare su ba to shine abdullahi dan umar zai hakaito mana wato sallar da wani ya tarar da masallacin uba ana yi a can an gane ko shine yace bainaman nasu bi quba'in yayin da mutane suna wannan guri da ake ce da shi quba quba wato masallaci ne wanda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce shine almasjidul ladhi usisa ala taqwa fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wanda Allah ta'ala ya ce an gane ko shine masallacin da aka gine shi a kan taqwa khairun amman usisa bunyanuhu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam an gane ko yace to yayin da mutane suna wannan masallaci na Quba wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake zuwa mishi wani satin ya tafi a ƙaho wani satin ya tafi a sama ya tafi ya yi sallah to mutane suna cikin sallar asubahi a cikin wannan masallaci na quba iz ja'ahum atin kwatsam sai wani mai zawwa ya zo musu kwatsam sai wani mutum ya zo musu faqala sai ya ce da su inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laylata qur'anun haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalamu an saukar mai da wani kaso na alƙur'ani a daren jiya wayewar yau an gane ku a jiya wayewar yau wa qad umira an yastaqbila al-qibla an yastaqbila al-ka'aba haƙiƙa an umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kaso da aka saukar mai na alƙur'ani to an umarce shi da ya fuskanci ka'aba suna jin haka fastaqbaluha gabaki ɗaya sai suka fuskanci ka'aba din an gane ko wato wannan kaga yana daga cikin labari wanda yake na mutum guda wanda kuma jama'a suka yi aiki da shi kaga shi kadai ne yazo ya gaya musu to amma saboda sahabbai wato ba sa yi wa junansu zancen banza la ya kizibu ba'duhum ba'dan sashen su baya yi wa sashe ƙarya kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa a al-Imam Tabrani da waɗansu daga cikin malamai sun kawo hadisi an gane ko a malam gaba gadi shi bai karanta hadisin bane shi yasa ya yayi mamaki akan fadar wato dakta akan da yace Anas dan Malik yace shashen mu baya yi wa sashe ƙarya an gane ko hadisi ne ingantacce Anas dan Malik haka ya fada wato la yakdhibu ba'duna ba'dan aw la yukadhibu ba'aduna ba'adan wato sashen mu baya yi wa sashe ƙarya ko kuma sashen mu baya ƙaryata sashi saboda kowa daga cikin wato abin da kaji ya faɗa to ya ji ne daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce ma kullu ma nuhaddithu kuma anhu sami'nahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da muka ce muku annabi ya faɗa bane muka ji shi kai tsaye daga bakin annabi akwai abin da daga abu hurera na jiyo shi akwai abin da daga wajen malam abdullahi dan abbas akwai gurin da kuma daga wajen abubakar akwai gurin daga umar na jiyo shi amma saboda a wato mursalus sahabi baya da matsala an gane ko anas dan malik ya ce annabi ya ce kaza amma a lokacin da annabi ya ce kaza din anas dan malik ko ma ai hoshi ba ai ba ko na makamancin haka wannan ko kaɗan baya suka cikin abin da ya shafi amsar hadisi saboda anas tabbas sahabi ne na annabi kuma gabaki ɗayan ruwayarsa daga sahabbai ne ta gabaki ɗayanta to don haka in ya ce ya ji abu daga annabi ko annabi ya ce kaza ba tare da ya gaya maka ba wanda ya gaya mashi kai dai ka tabbata wanda ya gaya wa anas wannan maganar wato shi ma mai nagarta ne kamar yadda anas yake yardadde a wajenka ba wani mai matsala a cikin sahabbai ba wanda yake wato a me ake ce da su ba wanda yake ce ba wanda ake ce da shi ne khalatu khala wato ba wanda yake bara gurbi kowa mutumin kirki ne duk wanda kaga yana da kwai wato matsala tsakanin shi da wani sahabi to asalin ma shine mai matsalar shine mai birs din an gane ko to shine kai tsaye da ya gaya musu ya ce haƙiƙa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an saukar da wani kaso na alƙur'ani a kan shi a daren jiya wayewar yau an gane ko kuma an umarce shi da ya fuskanci ka'aba a cikin wannan abin da aka saukar mai na alƙur'ani ɗin kai tsaye sai suka juya suka fuskanci ka'aba ɗin a nan abin da za mu gane fiƙihun hadisin nan shine ashe waɗanda suke ganin cewa sunna a hadiya wato ba a aiki da ita a ɓangaren abin da ya shafi a hakam wannan kuskure ne inda suna ta tabbata annabi ya ce kaza ba ruwanka da hadisi na mal'amalu bin niyat hadisi ne yana daga cikin ahad yana daga cikin gharib hadisi ne garibi Umar dan Khattab shi kadai ne ya kadaita da rawaito shi ta hanya mai kyau ba wani daga cikin sahabbai wanda za a jingina hadisi na mal'amalu bin ya ce zuwa gare shi kuma hadisin ya sha an gane ko ya zo ta waɗansu hanyoyi amma hanyar umar ita kaɗai ta tabbata hadisin mu'az dan jabal da mazala ya aika shi zuwa ga yaman hadisin abdullahi dan abbas shi kaɗai ya aika shi farkon abin da ya ce koyar da su ita ce kalmar shahada ko wani abin da ya fi girman kalmar shahada a addinin musulunci to ya aika mutum ɗaya da ita da haka a ce bangaren aƙida ba a aiki da hadisi wanda yake bai kai mutawatir ba wannan shi ma kan shi bid'a ne bai dace ba mutum ya kudurce wannan a ran shi ko ya dinga ganin cewa ra'ayin malaman da suka tafi akan haka wato suna da kai wani dalili kawai ba su da wani dalili sai dai kawai ja in ja da addini wa kanatu wujuhuhum ila sham a huskokinsu su ‘yan uba sun kasance suna fuskantar sham a wannan lokacin baitul maqdis fasta daru ilar ka'aba kai tsaye sai suka juya suka fuskanci ka'aba fasta daru ilar ka'aba sai suka juya suka fuskanci ka'aba saboda umarni ya zo musu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حول القبلة قبل بدر بشهرين
وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو daga al-Imam Malik an Yahya bin Sa'id ya jiyo daga Yahya dan Sa'id al-Ansari mutumin Madina an Sa'id ibn al-Musayyab wato shi kuma ya jiyo daga Sa'idu dan Musayyab annahu qala haqiqa Sa'id ibn al-Musayyab yace صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم وتبايا يا إسو برن مدينة يا صلى tsawon wata goma sha shida na hawa baitul maqdis wato yana fuskantar baitul maqdis yana fuskantar sham wato sai da yi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai a wato sa'idu ibn musayyab ya ce annabi ya yi kaza ko ya ce kaza wannan hadithi ne mursal saboda sa'idu ibn musayyab baya daga cikin sahabbai na annabi yana daga cikin tabi'ai an gane ko yana daga cikin tabi'ai baban shi da kakan shi su ne sahabbai an gane amma shi baya daga cikin sahabbai kamar yadda ya tabbata to da haka wannan yana daga cikin hadisi mursal to hadisi mursal shi kuma ba a kafa hujja da shi a wajen malaman hadisi in muka ce malaman hadisi ba duka ba akwai wanda suke ganin cewa hujja ne hadisi mursal irin su al'imamu malik wanda shi ma yana cikin malaman hadisi irin su al'imamu abu hanifa shi ma yana cikin malama hadisi irin kuma wato su al'imamu ahmad ibn hanbal a wata ruwaya tasa wanda kuma wannan ita ce ruwayarsa wanda ba ta da ƙarfi sosai wanda yana ganin cewa za a iya yin aiki da hadisi mursal wa khasatan in ya zamanto marasilu athiqat ne irin mursalin da ya zo shi daga sa'id ibn al-musayyab sa'id ibn musayyab ya ce kaza saboda shi yawanci sa'id ibn musayyab almajiran abu huraira ne yawancin shi kawai daga daga abu huraira ne yake rawaitowa hadith to dan haka sa'id ibn musayyab idan ya ce annabi ya ce kaza to ka san inda inda yake karshen dai inda ya tike din wadan sun ce za a iya yin aiki a irin babban sahabi babban tabi ya ce annabi ya ce kaza ka san dai babban tabi malamin shi sahabi ne haka wadan suka ce za a iya yin aiki da shi an gane ko to amma wani hadisi din a wannan ruwaya din a wannan hanyar da wannan hanyar bai inganta ba hanyar da ya inganta ita ce hanyar albara ibn azim wanda yana cikin sahih bukhari da da muslim an gane ko wanda al-imam bukhari ya kawo shi musnadan haka al-imam muslim shi ma ya kawo shi yana dauke da wannan kin ma'anar a can ya ce 16 shahran aw 17 shahara wata wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai wa kanin nabi sallallahu alaihi wa sallama yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla albayt kamar yadda hadisi yake cikin bukhari da muslim a dan dai na bukhari din yafi yawa idan ka hada shi da na muslim din a cikin aljamu bayna sahihain za ga rubutu ja yafi yawa sama da rubutun da yake ba ja ba thumma huwilat alqiblatu qabla badrin bi shahrayn sannan kuma sai aka juya alƙibla aka maida ta ka'aba ƙabla badirin bi shaharaini kafin a tafi yakin badar kafin a fita yakin badar da watanni guda biyu wato sai aka juya alƙibla na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن أنام أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت نعم تشيكنا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جودك الإمام مالك عن نافع شيكم يا جودك الإمام نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال haƙiƙa umar ɗan khattab yardal Allah ta ƙara yadda da shi ya ce to kaga tsakankanin nafi'u da umar ɗan khattab wannan akwai wato irsali shi ma a ciki saboda nafi'u bai ga umar ɗan khattab ba an gane ko bai haɗu da shi ba an gane zai iya yiwuwa ko ya ji hakan ɗin ne daga bakin abdullahi ɗan umar amma shi umar a nafi'u bai gan shi ba bai haɗu da shi ba ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun idza tuwajjaha qibala al bait ya ce ma bainal mashriqi wal maghrib abin da yake tsakankanin mahudar rana da muhadarta qiblatun ana al qiblat take idza tuwajjaha qibala al bait haka ne ko idza tawajjaha wato a wata nuskhal haka yake idza tawajjaha irin nuskha ta ibnu waddah wato idza tawajjaha qibala albayt amma anan idza tawajjaha qibala albayt idan dai aka fuskanci wato wajen Ka'aba din in dai an fuskanci wajen Ka'aba to shikenan an dace da alqibla idan ka ce sai sai ti sak gabas za ka kalla kowa in yace kallaci gabas din daidai to in aka yi sahu ɗaya ma zai iya yiwa wani masallacin tsawon shi ga baki ɗaya ya fi ma ka'abar ya fi wannan kin ɗakin na ka'abar tsawon shi na ga baki ɗaya an gane ko to wanda yake baya ganin ta wa yalzamu mu'ayina ha isabatu ha amma wa khairuhu yani alladhi la yu'ayinu ha jihatu ha kenan abinda yake wajibi akan shi ne zai kallaci bangaren inda take din ina inda ka'aba take a ce maka gabas to shi kenan sai kai kokari ka kallaci gabas ɗin gabas ta kudu gabas maso dama maso kaza ta daidai wannan duk wanda kai Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada a kai alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk